الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسول ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah wanda kuma wannan shine darasinmu na 50 muna cikin suratul araf za mu tashi aya ta 142 a shafi na 167 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta wa wa'adina musa talafi na lailatan ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wa'adina musa talafi na lailatan mun yi alkawali da annabi musa dare talatin an gane ko to idan muka duba imam abu amr ibn al'ala al-basri da kuma yaqub al-basri sun zan al-basriyani da imam abu ja'far al-madani sun karanta wa wa'adna mun yi alƙawari to wasu malamai sun ka ce wa'ada da wa'ada duk za su yi ɗaukan ma'ana ɗaya wa'ada an ɗauki alƙawari wa'adna mun ƙarfafa alƙawari ziyadatul المبنى تدل على زيادة المعنى لكن ليس في غالب الأحوال waɗansu daga cikin malamai suka ce a wa'adna mun yi alkawali an hankalta mu bangare na ubangiji wa'adna an hankalta mu bangare guda biyu Allah ya dauki alkawali da Annabi Musa Annabi Musa ya dauki alkawalin zai zai cika alkawali 30 lailatan dare 30 wanda ya nuna a musulunci in za a fara lissafi da dare ake farawa ba da rana ba su turawa suna farawa ne da ni da rana sai yasa sha biyu na dare suke fara lissafin su a musulunci kuma ana farawa ne da mi da ba da alfiji ba da dare farkon dare shi yasa ramadan idan ya kama da an ce an ga wata sai mu yi sallar tarawiyo da sai masallar asham kaga ai ba mu dauki azumi ba kuma da an ce an ga wata ba za mu yi ba shi yasa mutumin da aka haifa ran juma'a an gane ko bayan magriba ta juma'a to dan asabar ne wanda an ka haifa ra alhamis bayan magriba to dan juma'a ya zan dan jimma ko in mace ta zan jimmai mun gane ko yawwa ya kamata shi yasa ake cewa daren juma'a ake cewa alhamis kuma wannan ya nuna cewa idan aka buga alkawari magana ta kare duk abin da aka sanya ma lokaci to lokacin nan yana zuwa hatta da rayuwarka da kiyamar kada an sanya ma abubuwa lokaci saboda kiyaye lokaci abu ne mai muhimmanci Allah ce to wa atmamnaha bi ashrin muka cike su da goma fatamma miqatu rabbih 40 layla sai alƙawlin annabi Musa da haduwa da Allah kai kwana 40 kalimatan miqat mala abdullahi asalin ta miqat daga waqtuna sannan kuma can cikin bakara ya ce wa idwa adna musa arba'in lailatan kaga tun ya kawo su a dunkule amma nan ya nuna cewa 30 na sannan an ka tsara goma daga baya wasu sun ce saboda annabi musa lokacin da zai haɗu da allah bayan azumi na kwana 30 sai wanke bakin shi ya shiri an gane ko da ya zo sai allah ce ya dawo ya ƙara kwana goma wannan warin bakin mai azumi allah yana son shi la khalufu fa min sa'imi atyabu inda allah min rihil misk kuma ka bane warin baki khaluf warin bakin bai azumi a wajen Allah ya tutura da albiski kamshi amma dai wannan babu wani dalili da ya nuna cewa annabi Musa ya wanke bakin shi ba sai ko mun fahimta ba wanda yana bukatar sai an kawo nafsi akan haka yace to wa qala Musa li akhihi Haruna Allah ce ma dan Allah wa qala Musa annabi Musa ce li akhi kina Allah yana ba mu labarin annabi Musa ya ce ma dan uwansa Haruna na a ka'idar larabci ya kamata a ce Haruna akhihi sai an ka ce li akhihi Haruna to na Haruna shine suna to sai ka diba cikin ad-durrul masul kaga wato maganganun malamai da sauran littafin tafsiri wa qala Musa li akhihi Haruna khulfni fi qawmi gani ko ka zamanto halifa ta a cikin mutane na wa aslih ka kyautata kinan wa aslih al'umur an shahi mafulun bihi wala tattabi sabila al-mufsidin kakka bi hanyar mabannata Allah ce wala ma a Musa limi qatina lokacin da annabi Musa ya zo da wato limi qatina haduwa lokacin da muka yi alkawalin haduwa kenan limi qati liqa'ina ne kenan wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai masa magana waɗanda sun ce ba a cewa Allah na wai sai ce wa kalama hurubbu sai Allah ma annabi Musa rauni ga magana hayaniya ce aran ba dan dama asalin alkalam shine wato at-ta'fif idan kai mutum magana yadda rauni yake yi mai dan adam tasiri a jikinsa haka ne magana take ma dan adam tasiri ta sashi yadda ko yake yadda qala rabbi arini anzur ilaik annabi Musa ya ce Allah ina so in gane ka babban magana in ji bahaushe ƙala lan tarani Allah ya ce ma annabi Musa ba za ka gani ba to wadda lan wasu malamai suna kiranta lan az-zamakhshariya daga zamakhshari da an kamar ta zamakhshariya saboda mu'tazila suna ganin cewa ba za a ga Allah ba har abada ko kiyama amma wannan akida ta samu ma ahli sunna saboda sun kace lan Allah ya ce tunda ya ce lan kina har abada to wannan mazhaba ta su kuskure ta a'a lan ba tana nufin har abada ba a ko ina akwai lokacin da lan za ta zo ba tana nufin har abada ba maryam ta ce falan ukallimal yawma in siya kaga al yawma ta ce ko ba ka dan bane sannan lan ko ta zo tare da abadan wani lokaci ba tana nufin har abada ba Allah ya ce yahudawa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sace mi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim an gane ko a cikin juma'a ya ce wala ya tamannaunahu to me bambance saboda sun kace can cikin juma'a sun yi iddia'in su kaɗai ne awwaliyan Allah qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas nan bakar kuma sun ce su kaɗai ne za su shiga aljanna to me bambanci saboda su kaɗai ne waliyan Allah iddia'in bai kai wancan girma ba saboda Allah yana iya sabon mutum aljanna da rahmar shi wasu ne mun fahimta ba amma da suka ce su kaɗai za su shiga aljanna kaga abin ya girma kenan duniya da lahirar sun kwashe komi shi na allah ce to walan ya tamanna hukin bakar kenan kuma sai ce walan ya tamanna hu abadan ba za su bugu mutuwa ba har abada alhali ko kafirai allah ba mu labari tunda ahlul kitabi akwai kafirai daga cikin su wa nadu ya maliku li yaqdi alaina rabbuk kaga za su ce allah shi musu hukunci su mutu kaku sun yi gurin mutuwa tare ko lanta zo tare da abadan don haka lanta rani ba za ka gani ba a nan duniya kinan ru'yatullahi fi duniya ja'izatun aqlan mamnu'at ja'izatun aqlan mamnu'atun shar'an ganin Allah a duniya a hankali hankali ya yarda za a yi ganin Allah a duniya don da hankali bai da ana ganin Allah ba da annabi Musa ba zai roki Allah ba amma sha'an ne Allah ya hana to la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar sun kace al-idraku daban ar-ru'ya daban an gane ko falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa na la mudrakuna kaga tara al-jam'ani sun ga juna amma ba su idraki ba shi yasa za su ga Allah amma wala yuhituna bihi ilma kuma ya ce wujuhun yau ma'idin nazira ila rabbiha nazira amma irin su mu'tazila da yan shi'a waɗanda ba su yadda ana ganin Allah ba sai su a wai ila rabbiha nazira wai suna kallon ni'ima ubangijin su ila mufrad ne na al'ala'u mun gane ko wannan hayaniya ce da kuma kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun su kafin da a sha makance su kidan wannan yana nuna musulmin ne ba za a sha makance su za su ga Allah wasu kuma suka ce har kafirai suna iya ganin Allah na tashi alkiyama sai dai ru'iyar ba guda bace gani wanda yake wato na azaba ne ala ayyati hal dai akwai maganganun malamai kuma wanda ita ce aqida ta ahli sunna mun gane ko da haka maganganun su ba su daga ba ba ba abin nan bane amma wanda yace ana ganin Allah a nan duniya shine bai tabbata ba babu shi kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'assira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa ورد على المخالفين فيها صفحة 477 زوا صفحة 479 da safha ta 623 zuwa safha ta 625 an gane ko Allah ce to walakin inzur ila aljabal sai dai ka kalli aljabal dutsi fa in istaqarra makanahu in ya tabbata a wurin sa fa sawfa tarani Allah ce to zaka gani falamma tajarra falamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da hasken ubangiji ya bayyana ga dutsi ja'alahu dakkan to ga inda taujih na qira'at yake ja'alahu dakkan sai ya maida dutsin wato dakkan nikakke kenan shine dakkan imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ja'alahu dakka'a sai ya maida shi dakka'a daidaitacce ya koma daidai kamar dai ba shi ba saboda galibi abin da ya koma ya nike zangari ai daidai yake komawa sun kace asalin shi dakka'a daga naqa ne ad-dakka'a taguwa wadda ba ta da tozo banta duka ya koma daidai to kama haka ke wa kharra musa sa'iqa annabi musa ya fadi yana some falamma afaqa lokacin da ya farfado qala subhanak yace tsarki ya tabbatar maka ya Allah tubtu ilayka Allah na tuba wa ana awwalul mu'minina ni farkon mu'minai imam wato nafi' da abu ja'far suna karantawa wa ana awwalul mu'minina dama in kalima ta ana tazo alhamza tazo hamzatu qat'i zaka ga suna karantawa da wannan mun gani ko to nan awwalul mu'minina awwaliya ce muqayyada don ba don annabawan da sun gabaci annabi Musa suna da yawa to in ko an ce shine farkon mu'minin kenan zo duk sun kafirta wal iyad billah kadiba cikin al ahadith ahadithul aqida التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين صفحة 343 صفحة زوا صفحة 373 ماجستير ce da aka rubuta a ƙasar Saudiya zaka ga wannan mas'ala din mun gane ko sannan ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a صفحة 928 za ga ƙarin bayani wajen wa adna Musa 30 laila mun gane ko to ayar da za mu ji a kanta ta gaba ita mata bayan su ce 144 ƙala ya musa allah ce ya kai annabi musa in nisfafai tuka alan nas ni zaɓe ka akan mutane ya musa sun ka ce duk annabawa allah yana iya kiransu da sunayen su kai tsaye amma banda manzo allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan ya musa yake mun gane ko ya ibrahimu a'rid an hada ko ba ka dan bane يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى da sauransu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba kiran shi ya Muhammad ba sai dai sunan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo wurare hudu a cikin Alqur'ani wama Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وما محمد شين الشعار إمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نؤككم على محمد والذين آمنوا وأملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد على محمد ومحمد رسول الله شين سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله بيتبكر شبيع سيري بعد الأباد to in nisfafaituka Allah ya ce ma annabi Musa ni ni zabe ka alan nasi akan mutane ko dan haka zabi ne na Allah shi annabta ba wani kokari na zakai ba ko turbara a'a duk wanda ya ce ma ga wata ibada da zakai kaza annabi ko kaza manzo to ƙarya ta shike maka in nisfafaituka Allah ya ce ni ni zabe ka asalin istafaituka istafaituka na daga safiyuna shine tatacce saffashe aya ta ce shi to aboki na gari ko sai an tace ake samu shi to asalin larabci ana ƙara alif da ta'un in ka kama katala sai a ƙara alhamza da ta'un a ce iqtatala to kaga safa sai an ka ce istafa to da yake ta'un an gane ko wato ta'un makaracinta yana kusa ga nasadun suna cikin huruful itba sai an ka mai da ta ta'un sai an ka ce istafa amma wajen wazin shi na daga cikin at-taghiratun lati la tura'a fil mizan sai a ce ifta'ala ba a cewa ifta'ala ba a mai da su ta'un a cikin wazin in nistafaituka 'ala an-nas Allah ce ni zabe ka dama Allah faɗa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas bi risalati da saƙona ko ba kadan bane jam'i kenan idan muka duba akwai ƙurra da suka karanta bi risalati su ne imamu nafi' al-madani da imamu abu jafar al-madani sun zan al-madaniyan da ibnu kasir al-makki da rauh wanda shi kuma rawi ne na yaqub sun karanta bi risalati sauran kuma sun karanta bi risalati su ne abu amr ibn al'ala da imamu asim al-kufi da hamza al-kufi da al-kisa'i al-kufi da ibn amir ad-dimashqi da khalaf al-ashir al-kufi da ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta bi risalati kenan da sakokkuka na malamai da sun yi sabani suka ce da bi risalati da bi risalati duk ma'anar su daya saboda in an ka ce risalati jam'i risalati mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa domin ad-damir min al-ma'arif kina sai da mutum yufidu al-umum kamar da an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay an'amallahi la tuhsuha ban sani ko mun fahimta ba to almuhimmu dai sun ce duka ɗaya ne ko kuma a'a bi risalati saƙona saboda na an hankalta ma jumlar saƙon gaba ɗaya ana iya jumlace shi a ce saƙon Allah to amma a taura ai akwai surori cikinta sai zama to kowace sura tana da nata saƙo da take isarwa haka malamai sun kai bayani sai an yi hattara irin wannan zaga cikin alkur'ani akwai shi ya ayyuhal rasulu balligh ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كو رسالاته الله أعلم حيث يجعل رسالته كو رسالاته كما كان بني يوا da wannan wurin in nufafaituka alan nasi bi risalati ko bimi bi risalati akwai shi na fata an fahimta yawwa da haka ya kamata ɗalibin ilimi ya hattara da wannan Allah ya ce to fa khudh ma ataituka ka rike abin da ne baka wa kumbina shakirin ka kasance daga cikin masu godiya an gane ko yawwa in muka duba wannan aya a safha ta 562 cikin alqira'atu wa atharuha fi tafsiri wal ahkam sun kawo bayani kanta mun gane ko safha ta 562 ko in ce ya kawo bayani kanta to wannan ayar da za ta zo baya ita babu qira'at a cikinta amma tana da alaka da wani abu da yake da alaka da qira'at da haka zamu karanta ta Allah ce wa katabna lahu mun rubuta ma annabi Musa ba dole bane sai an ce Allah ya rubuta kai tsaye ko ba da umurni aka rubuta dai shikenan magana ta kare katabna nan kuma annunu lit ta'zim lat ta'addud tana nuna girmamawa ga Allah ba tare da akwai alloli daban-daban ba وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه من ربطا مع النبي موسى a cikin alluna na at-taura min kulli shay'in min tana nuhin tab'id daga sashen dukkan komi an gane ko eh ba tana nufin dukkan komi ba ba ta iya zamantowa jinsiya don at-taura ba ta shahi komi da komi ba tun daga injila ta zo da wani abu wanda at-taura ba ta zo da shi ba wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaykum sannan al-qur'ani ya zo da abinda da at-taura da injila ba su zo da shi ba al-yawma akmaltu lakum dinakum gani ko dama am kala uku ne akwai amun makhsus da amun urida bihi al-khusus da amun baqin ala umumihi to nan sai ya zama to kenan ko zama to amun ne urida bihi al-khusus ko kuma amun ne makhsus bi adillatin ukhra fil alwahi a cikin alluna mun rubuta mishi a cikin alluna min kulli shay'in na dukkan komi mau'izatan wa'azi wa tafsilan da rarrabe hukumce hukumce li kulli shay'in ga dukkan abin da suke bukata a zamanin su an gane ko fakhudha bi quwwatin Allah ce ka rike ta da karfi ba ana nuna da muke ta da karfi ba a'a yayi aiki da ita wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanenka su yi riko da mafi kyawunta nan malamai suka ce to mi aka ni da ahsaniha magana Allah ba a samun fadil da mafdul sai akwai dalili qur'ani wani ya fi wani magana Allah ce qul huwallahu an kace ta'jizu sulusul qur'an wannan nassi ne ya tabbata kiran ba yadda zakai to bi ahsaniha su yi aiki da sashi su watsar da sashi wasu malamai suka ce nan su yi aiki bai ahsani hana ana nufin su yi aiki da wato dukkan abin da ke cikinta mai kyau ne domin wani lokaci kalima ta af'alu ko mu ce siga ta tafdil tana zakkuwa ba tafdili take nufi ba kuma inda Allah ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarkatun Allah sun yawa wanda yake shi ne mafi kyautatawa daga cin masu halittu ai babu mai halitta in ba Allah ba nan sai zama to maslubul afdaliyya ne an gane ko wake ma halitta balle a kamar ta tashi ta Allah babu mun gane ko wasu kace kenan ku yi riko da duk abin da ke cikin ta yana da kyawu shine abin da ake nufi wasu kace a ahsaniha na ana nufin tauhidi saboda in kai riko da tauhidi duk abin da ya biyo baya ai sai zama to ciko ne ga tauhidi kenan in baka riko ga tauhidi ba ai babu wani abu wasu ka ce a hasani hada a abinda an ka wajabta abinda ya biyo baya shi mafi zamanto ciko ne wasu ko mun fahimta ba almuhimmu da akwai maganganun malamai karkashin wannan sai Allah ce to sa'urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidajen fasikai wasu malamai su ce a sa'urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku abinda ya faru ga fasikai dara sai zamanto nan ko zamanto gida ko ya zama to da daga dara ya duru ne abinda ya abunga ya abu ma za ya dur haular maudu kaga yanci ma za ya dur ma za ya jiri kenan zan nuna muku abinda ya faru ga fasikai fasari goma fahimta ba to da allah ce sa'urikum allah zai nuna musu kuma tabbas tun da allah ɗauki alkawari za a cika haka mun gane wannan da ke ko ko an ambata ta aya ko ba ambata ba to tabbas tun da allah ne ya ce zai yi zai yi don ba wanda isi hana Allah shi abin da yake su ko akwai sha'arama babu to a nan wannan aya in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 41 suna daga cikin wuraren da waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa kama su imamu suyuti alqur'ani ya sabka a tsawon shekara 23 ko ba haka ba amma sauran littafin da suka baci ƙur'ani suka ce sun sabka ne jumlata so ɗaya wasu daga cikin malamai hujja su sun kace saboda shi ƙur'ani da Allah ya ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida tajmi kadhalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila sun kace da littattafan farko sun sabka irin yadda alqur'ani ya sabka da za a mai musu da martani a ce to ai ko littattafan farko kaɗan kaɗan ne an ka saukar da su ban sani ba saboda da sun ka ce wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura ni an ka musu raddi wa ma arsalna qablaka min al-mursalin inna innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq kul ma kuntu bid'an min ar-rusul misali an gari ko sannan kuma inda sun kace aba'atha Allahu basharan rasula sai Allah musul yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ko yuha ilaihim asabalin qira'at ko ba ka dan bari da suka suka ce me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aure ai ya samu yaya Allah ce laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kenan da qur'ani da littafin sun gabata su ma sun sauka sai Allah ce a'a su ma littafin sun ka sauka kadan kadan sun ka sauka sun ka cigaba da hujjar cewa da wannan aya fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin wa katabna lahu fil alwahi kaga an bashi allunan gaba daya min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay an yi an kare lokaci guda kuma wala ma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwaha ko ba ka dan bane wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi sun kace to duka waɗannan suna nuna sun sabka a lokaci daya ba sani ko mun fahimta ba yawwa waɗansu malamai suka ce a'a su ma waɗannan littafai suna ganin ba dole bane sun sabka a lokaci ɗaya saboda Allah ya ba da labarin bani Isra'ila waɗansu abubuwa da suka faru a lokaci daban-daban na Allah ya ba da labarin su wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum ko ba ka bane wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqa duk waɗannan abubuwan suna faruwa Allah yana gaya ma annabi Musa yadda za a yi wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara sun kace ba dole bane sun sabka a lokaci daya daga cikin hujjojin waɗancan sun kace a'a Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi kaga nazzala lokaci ka daban-daban نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل ita ku at-taura sai kace wa anzala lokaci guda to duk da yake wadansu malamai suka ce a'a shi qur'ani ya sauka shekara 23 wanda za a saukarwa a sama ta duniya an gane ko sannan daga baya an ka saukar da shi kaɗan kaɗan wasu ko sun tace a'a wanda za a saukar na shekara guda shine ke sauka a sama ta duniya an gane ko wasu ba su yarda da waɗannan asar ba amma a cikin majallatu shar'iyya ta kuwait wani malami ya bi asarkin daga ibn abbas ya tabbatar da ingancin su kuma yana daga cikin min mala majalan lil ra'ayi fihi ba sai ko mun fahimta ba to dai malamai sun tattauna akan wannan mas'ala hikmatu nuzulul qur'ani munajjaman munajjaman suna nufin wato kadan kadan sannan kuma alhikma min nuzulul qur'ani munajjaman ala rasul sallallahu alaihi wasallam in kadiba yayi bayani kan wannan da kuma wato hikima ta nuzul qur'ani ila sama'i dunya in ma mun ce so guda da ya sauka sama ta duniya gaba ɗaya din shi koko ko wace shekara kiran su so 23 akwai dai maganganu da malamai mutum ya diba cikin wanda littafin da ni bayani tun daga safha ta 41 har zuwa gaba zai ga waɗannan bayanai wallahu ta'ala a'lam wanda abin da ya samu ka kawo shi domin suna sabkar qur'ani tana da alaka da ilmul qira'at tunda inda qur'ani ne sauka da babu zance ilmul qira'at shi yasa muka kawo wannan matsala din an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq da sannu zan juya ayoyina daga wadan kinan fahimtar su ake nufi da aiki da su waɗanda suke girman kai a bisa doron ƙasa bai gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba dama in kai girman kai babu zancen wani haƙƙi nan ta akidi na malam abdullahi kamar yadda an ka ce wa yaqtuluna nabiyina bai gairi haƙƙi wannan yana cikin illa ta girman kai mai girman kai Allah zai kaskantar da shi duniya da lahira an gane ko a duniya girma yake su shi ko da zaran kana da girman kai mutane ma baka da baki ma gare su shi yasa ibn al-qayyim akwai wani sha'ir da yayi wasu baitutuka ibn al-qayyim ya kawo bayani kamar su cewa mai girman kai kamar mutum na wanda ya hau kololon dutse to idan ya dubo kasa malam abdullahi ya yake gidan mutane to suka in sun katar da kai suka gani shi to shi haka da aka kallon kallo in ji malam bahaushe duk mutumin da yake da girman kai shi yana ganin yana da kima mai da kima saboda mutane banza suke kallon shi kuma Allah sai ya kaskanta shi in dai bai tuba ba Allah kai mun tsari shi yasa shaydan da ya so girma ya girma kanshi sai Allah ya kaskanta shi kaji Allah ce فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا girman ka bai da kyau nan sai kai maudu'i at-takabbur an gane ko anwa'uhu bala abdullahi asbabuhu an gane ko tau taimi anwa'uhu asbabuhu kayan aqibatuhu hukmuhu ya kamata samu kumshi adraruhu alhissiyyati wal ma'nawiyya ala alfardi wal mujtama at-takabbur al-jama'i wat takabbur al-fardi sannan kuma yani asbabuhu alhissiyyati wal ma'nawiyya me yake sa dan adam girman kai sai ka tattaro ayoyi kalla innal insana la yatgha ma billahi an ra'ahu istaghna daga cikin su akwai wadata akwai kuma mi mulki wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi bighayri al-haqqi daga ciki akwai ya'ya ya Allah ba mutum ya'ya da dukiya an kana zamalin wa banin idan tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalina daga ciki kuma akwai kyawu musamman wajen mace in ta ga tana da kyawu to uban ta dai take yadda ma wallahi sai wanda ya haramta shi arme ta ganin take duk kowa ma duniya zero na sai in ta je ta yi ci duniyar ta ta kare an ragargazar da jikin gaba daya sannan ta dawo tana neman wani bawan Allah na gari shi aure ta wannan lokaci kuma bukata ta yi fawati an gane ko daga ciki kuma akwai ilimi ilimi ko na addini wanda za ga wani Allah ba shi ilimin addini ana abin da ya ɗauko uwar riga wanda da aka ce ma malum malum ko garan bugu in ji baturi da wani uban rawani da wata uwar tabzaha shi na ta ana alaji kan mallan shi na um alaji kan mallu shi mm wai shi ya haƙarin shi a sallama mutane ina fata an bince ni eh kuma ya an shi shi na jama mutane aya da hadisi su bi amma shi ya haƙarin a jama aya da hadisi shi shi kaga shi ya ma wuce nasu ki daga cikin abin da ke ka girman kai akwai kuma abin nan ilimi na duniya Allah ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm sai sun kaga ilimin duniya ya yi ilimin addini don haka wanda ya technology bai iya saurare wanda karatun Qur'ani tunda wancan riga sai ta yi dauda kuma ruwan rijiya na haika sha wani lokacin ba da shi da kwaɗi da shanu tare da aka sha ruwa shi kuma wanga specialist na yana America ko yana New York yana Tokyo ya haika ne ya saurari abinda malamai suka faɗi to an dai ji su dai ga sunan da haka maudu'i na aimal za a hada shi tau Allah ce to wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha in sun ga kowace aya dan ba ana duk ayoyin Allah za su gani ba ayoyin da Allah yake nuna ba dan da adam bai ganin duk ayoyin Allah gaba daya Allah ce la yu'minu biha sai Allah ce wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila idan sun kaga hanya ta shari'a ba sa daukar ta shari'a saboda girman kai mutum dama galibi abin da ke halakar da masu kuɗi da masu mulki kenan saboda problem kin su suna da tasu ni'ima mulki ko kuɗi su kuma malamai suna tasu ni'ima shine ilimi muna ganewa to sai suna ganin cewa da ilimin addini wata wata kima gare shi da suna kamata a ce sun same shi saboda suna ganin kuɗi da mulki suna ibadami sun fi karatu alhali Allah bai alƙa yanzu misali mu maido hankalin mu da keke da moto mu ce mashin da mota da jirgin sama waɗanda duk kayan na jin daɗi da ƙasaita ko to duk annabawa Allah babu wanda ya hau mota ko moto ko jirgin sama babu damu da ma'ana ya cewa jirgin ruwa annabi ruhu ko amma da jirgin sama babu ha? to kaga eh? iska a aishi iska an ka bashi ba jirgi ba muna ganewa kamar dan ka gane duniya ba wata tsiya bace a wajen Allah samun mota da jirgin sama da gidaje da 'ya'ya ba shi ke nuna ka gane gaskiya ba sannan kuma idan malami ya bayani ba shi ke nuna ba in bai yi aiki da abin da ba aljanna da shi shi ma malami da kai da shi duk karkashin nassi kuke sannan in kabbi nassi ba mallan kabbi ba Allah kabbi don Allah ne ce isa da sako zuwa gare ka in kabbi nassi in hadisi ne ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne kabbi ba mallami kabbi ba shi yasa kafirai suke halaka wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi wai kaje inda alheri na da masu imani musu gane shi saboda su gane suka yi duk alheri ma sai sun gane Allah kai mana tsari to da Allah ya ce wa in yaro sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila ko an gane ko imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf sun karanta wa in yaro sabilar rashadi an gane ko sauran kuma sun karanta wa in yaro sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila a cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 132 sai suka kawo bayani suka ce dukkan waɗannan qira'o'in suna da abin da yake tawjihin su a alqur'anance qira'at hamza da kisa'i da khalaf wa in yaro sabilar rashadi in ka diba cikin suratul jinni faman aslama fa ulaika taharraw rashada dukkan qur'a sun karanta haka sannan kuma ita ko kira'ata wa in yaro sabilar rushdi suke cewa wato shine fa in anastum minhum rushdan satami fadfa'u ilaihim amwalahum don sani ko an fahimta ba sai malamai suke cewa kiran kowace daga cikinsu akwai abinda yake tabbatar da ita qira'at hamza da kisa'i da khalaf wa in yaro sabilar rashadi faman aslama fa ulaika taharraw rashada ita ko qira'at dhamma wa in yaro sabilar rushdi ta sauran qurra fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in yaro sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila in sun ga hanya ta bata sai su rike ta ni hanya ce ita ce wadda kamata su rika Allah kai muna tsari Allah ce to abin da yasa suka rikice suka koma haka zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wasu karitar da ayoyin mu wa kanu an ghafilin sun kasance marabkana daga ayoyin mu kenan daga nan lamari sai ya baci gare su muna ganewa ko yawwa ya kamata a fahimci wannan to nan akwai qadiyya ta lugha kalima ta as-sabil yuzakkar wa yu'annas kaga wa in yaraw sabilar rushdi satimi la yattakhiduhu sabila qadiyya ta lugha sai ce wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila can cikin suratul yusuf yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce hada sabili ba nan ko ce la yattakhiduhu bai ce la yattakhiduha ba kiran kalima ta as-sabil yuzakkar wa yu'annas a larabci eh tunda kuma qur'ani ya faɗi shi magana ta ƙari to ayar da zamu je akan ta ta gaba ita ce aya ta 148 a cikin suratu al-a'raf an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattakhadha qaumu Musa ko min ba'dihi wattakhadha wasu malamai sun kace ittakhadha asalin shi ittakhadha na an ramma domin akhadha sai an ka kara mishi mi an ka kara mishi ta'un an kace ittakhadha muna gane ku ittakhadha sai mun toki na alhamza za ka bai zuwa mi an ka bai da ta'un ta kuma ittakhadha wasu malamai suka ce a akwai akhadha akwai takhidha takhida yattakhadhu to ittakhadha din nan daga takhida da an ka kara alifun da ta sai zai ittakhadha ba sai ko mun fahimta ba idan ko zaman to akhadha na zan ittakhadha kuma ittakhadha ko ko takhida na kuma ittakhadha duk dai ifta'ala na dai bai canza ba a wajen an gane ko to wattakhadha qaumu Musa mutane annabi Musa sun rika min ba'dihi bayan annabi Musa an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce min huliyihim imamu hamdu da imamu kisa'i sun karanta min hiliyihim hiliyihim an gane ko imamu yaqub kuma ya karanta min haliyihim sauran qurra kuma sun karanta min huliyihim don sani ko mun fahimta ba yawwa to sai suka ce idan muka dubi waɗanda sun karanta halihim sun ka ce to yana ilmantowa mufrad hali an gane ko hali mufrad ne amma jam'i ake nufi da shi mufraduhu haliya an gane ko kamar yadda aka cewa kamhun kuma sai a ce kamha kaga kamha ɗa guda haliya ɗa guda an gane ko sai da mutum mufrad urida bihi jam'i saboda an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa hulihim min halihim ba sani ko mun fahimta ba yawwa to su ko sun ka ce to shi ko waɗanda sun ka karanta min hilihim hili asalin lamunkin don ma kamata a yi mata amma saboda an yi maha'un kasra sai an ka ce hilihim a ƙira'ata wato imamu hamza da imamu kisa'i min hiliyihim sauran sun karanta min huliyihim sun yi mata zamba masali ko mun fahimta ba kenan ha'un ita ce an kai ma kasara saboda kasara ta lamun to shi wannan sai sun kace to shi huliyihim ko hiliyihim yana da matsayin jam'i ne na wato alhaliyu an gari ko alhaliyu kamar da kake cewa falsun kaga haliyun fulus huli masani kuma fahimta ba sun ka ce asalin wannan huli kenan asalin wannan alif ta farko tunda ya'un biyu ne asalin shi huluyi tunda hulu huluyun fulusun huluyun to da yake wawun ta yi mujawara da ya'un sai an kame da ta sai an kame da ta ya'un sai kuma huli haka sun kaci yawwa to almuhimmu dai huli jam'i ne hali kuma mufrad ne amma mudaf ila al-ma'ifa fa sara jam'an mutane annabi Musa sun rika daga ababen kawosu an gane ko aijilan shi ne dan maraki jasadan wanda yake da jiki ba ana nufin jiki ba irin wannan jiki na mai rayuwa wanda da yana da jiki irin nashi lahu khuwarun yana da khuwar kukan dabbobi kasan larabci in ka diba wato aswatul alhaiwanat da aswatul ashiya a larabci suna da yawa almuhimmu da yana kuka mun gane ko shi wannan dan baraki din ko ka ce yana boda mun gane ko a nan abin da kamata mu gane kafin mu wuce shine qur'ani shi fi'ili na ittakhadha dai da bar mu koma a nahwu mun gane ko ittakhadha wani lokaci yana ta'addi zuwa ga fi'ili daya maf'uli daya mana abdullahi wani lokaci yana ta'addi zuwa ga maf'uli biyu to in yana ta'addi zuwa ga maf'uli daya sai a kawo shi abin da ya biyo baya sai ya koma hal mun ji da kyau idan kuma ya ta'addi zuwa mafulin bihi biyu sai aka mai biyu kenan halin sai in biyu sun cika in ma za a kawo halin a kawo to anan da yace ittakhadha qaumu Musa mutane annabi Musa sun rika min ba'dihi nan ba annabi bayan annabi Musa ya mutu ba a'a bayan ya ta gana da Allah domin ba'dihi tana yi daukar mutuwa ba'dihi tana nufin ya tafi to amma abin da ke nuna ya tafi ne don Allah ya ce walan ma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa ko dan Qur'ani sai ya rada wannan ya nuna bai mutu ba ba sa kuma fahimci wannan ba to da ya ce min ba adihi min huliyihim na daga sashen kayan kausu ajilan kenan ittakhadhu ajilan kaga wannan shine al-maf'ul bihi al-awwal to sai an ka shahi na biyu ina shiki sai malamai sun kace shine ilaha sun rike shi abin bauta sai Allah ya ta shahe shi saboda bai cancanci mariki ba abinda ka zo kai da kanka ka kera shi kuma ka koma ka bauta mishi kamar da larabawa sun kasance suna yin Allah na dabino an gane ko a dauko ɗiyan dabino a hada ayi gumki wanda suke bauta ma abin bauta na dabino bari mu cewa bari mu cewa Allah tunda sunan ubangiji ya an kace cikin sahara in katon kaddara je yunwa ya diba gabas da yamma kudu da arewa babu abinci sai fara faskata abin bauta shi can ya gumki ne shi sharuwa in ya dawo kuma shi wani na fata an fahimce subhanallah shi yasa hankalin dan adam bai iya shirin da shi in babu wahayi mun gane ko to duk cikin qur'ani sai ya shahi shi kaji Allah yace wa id qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla asin shi bittikhadikum al-ijla ilahan wasalikum bin tafa Allah ce wa rafa'na fawqahum at-tura bi thaqihim an gane ko qulna lahum udkhul baba sujadan sai ce min وقلنا لهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة ثم اتخذوا العجل إلها وما كان بني يوا to da sauran ayoyi ba sai mun dan abin nan ba to anan ilahan din nan shine mafulun bihi asali ko ko ya zaman to hal kenan halu kaunihi ilahan ba sani ba kuma fahimta in ka ɗauke shi matsayin hal kajin da zaka yi rabi shi to sun rike shi abin bauta Allah ce alam yaro annahu la yukallimu shin ba su ga wannan abin ba ya musu magana wala ya hadihim sabila ko bai shirye da su ne hanya Allah ce ittakhazuhu sun rike shi wa kanu zalimin sun kasance azzalumai ittakhazuhu alramma yanka shahi eh mi yanka shahi eh mi yanka shahi cikin irabi ittakhaduhu ilahan wa kanu zalimin yanzu muka karbi ne wa gamsa ana sai da tattabikin ka'ida an ramma karatu in babu ka'ida haka da na aita sai ya raga gaya yanzu yanzu a ya kare ko haisa ne da yi shi ne al'awwal ilahan kin shi ne an kan shahi mafulu bihi a sadi duk inda mu cikin qur'ani ba wai sai cin wata kissa ba da kaga ittakhadha ka kaddara akwai mafulun bihi biyu ko kuma guda da hali guda in ba haka ba kaida sai ta kubce ba shikenan baka amfana da ita ba an gane ko ittakhadhuhu wa kanu zalimin anan abinda zamu kara bayan tawjihin qira'at shine ittakhadhuhu an gane ko da yace la yukallimuhum bai ce la yi kallimuhum wa la yi kallimuhunna tun da cikinsu akwai maza akwai mata litaglibi janibin dukuri ala janibul inas dai kenan abu na biyu wanda za mu ƙara nan mu'ahilat al'uluhiyya wanda ya cancanta a bauta mai dole anan kaga sai Allah ya ce alam yaro annahu la yukallimuhu musu ga bai musu magana ba a yanzu abun ya zama to abin bauta ko bai iya magana kurma ko da adam an kace kurma da akwai ta waya wala yahdihim sabila kuma abin bauta da bai iya shiryar da kai kaga nan sai ka samu al-mu'ahilat al-uluhiyya abin da ke nuna abu ya cancanta abota masa ba sani ko mun fahimta ba to Allah ce walamma suqita fi aidihim ya an ce suqita fi aidihim asalin suqita su an wada ko fi aidihim a cikin hannuwansu amma wanga usulubi ne da laraba suke amfani da shi suna nufin kamar mutum yayi nadama mun gane ko yawwa kamar a ce mutum ya hada cikin tarku ai wani lokacin ba wai tarkon da ka fada ba eh tsaka mai wuya ta kaji ba wuce ce gaba gaba mi gaba zaki gaba gaba kura baya zaki ko siyaki ko tsaka mai wuya bainal mitraqa was sindan inji larabawa to almuhimu da lokacin da sun kai nadama shine abin da kani su qita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu sun ga cewa sun bata an gane ko ko kace nan ra'au sun gani da ido su cewa abinda suka yi banna ce ko ko ra'au cikin zuciyarsu ru'yal qalbiyya sun ga sun bace qad dallu sun bata qalu sun kace shi ru'yal qalbiyya yana ta'addi ne zuwa ga maf'uli biyu ru'yal basriya ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid dan a gane bambancin su qalu sun kace la illam yarhamna rabbuna in dai ubangijin mu bai muna rahama ba ko wa yaghfir lana kuma ya gafarta mana sun ka ce lanakunan na minal khasirin za su kasance daga cin waɗanda sun kai hasara imamu hamza al-kufi da imamu kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi sun karanta la'illam tarhamna rabbana kaga waɗancan sun ce yarhamna biliya sun ka sa rabbuna kina rabbu ya zan fa'il ko wa yaghfir lana amma waɗansu sun karanta la'illam tarhamna rabbana wa taghfir lana sai da manto kenan nan la illam tarhamna an gane ko wagga qira'ata hamza da kisa'i da khalaf an samu min iltifat domin da anka ce walam ma suqita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna ana bada hikaya abinda sun ka faɗa ni nan ko la illam tarhamna rabbuna kama bi uslubil khitab ne ba bi uslubil ghaiba ne ba an gane ko kenan nan malamai suka ce kenan khitab a'id ala Allah ta'ala sun kace kuma wa fihi ma'ana al-istighatha cikin tarhamna din nan akwai ma'ana istighatha neman ceto wat tadarru da kankan da kai wal ibtihal da kuma shi ma ibtihal kankan da kai da haban bana ibtihal fi su'ali a wajen tambaya da suka yi ma ubangiji wa du'a da addu'a akwai kankan da kai cikin tambaya da addu'a shi wa taghfir lana kuma kai mu da gafara kenan haka sun kace kuma sun karanta da illam tarhamna rabbana sai zaman tunan rabbana ba fa'ili bane in tabe an shafe harfin nida'i la illam tarhamna ya rabbana wa taghfir lana lada kunan da min al-khasirin sun kace za su kasance daga min daga cikin wato waɗanda suka yi wato hasara Allah subhanahu wata'ala ya muna tsari da hasara ta duniya da ta lahira to anan abin da ya kamata mu dan kara shine cewa cikin ka'idodin tafsirul qur'an bil qur'an akwai abin da ake kira al ijmal wa tafsir ka'ida abu yazo dunkule wani wisi a kara fayyace shi an gane ko ko al ijaz wal itnab an gane ko ko al ijaz wal bastu bastu ma'ana kira ayal wata bayani tunda asalin bastu shine shimfidawa duk abin da aka shimfida kuma yana yalwata ko kuma al ijaz wal ishabu da hababba ishabu shine a zubo abu kenan da yawa nan da Allah ya ce wata kada qaumu Musa min huliyihim ko ba karan bane ko mun kace min halihim a qira'ata yaqub ko min hiliyihim a qira'ata hamza da kisa'i wanda kissar a can cikin suratu faha an gane ko Allah ya fayyace ta saboda min huliyihim kayan kawadin nan asalin su abubuwa ne da sun ka amso daga mutanen fir'auna za su yi biki na sallah da zumma ka a gane za su gudu da sani ko mun fahimta ba suna waɗanda sun ka ara Allah ya bada labarin su a cikin mi a cikin suratu wato taha da kuma cikin suratu ash-shu'ara qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري كاكا شاء أنه دون دي مائل فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار داكما بندقى موسى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أنك ساكت أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا شاء أنك ودوس أبو بوا كاكا لا يرجع إليهم قولا لا يكلمهم wala yamliku lahum darran wala naf'an kaga wala yahdihim sabila domin shari'a tana daga cikin annafu wa dur sai dai can a am ba sani ko mun fahimta ba to haka na daga jin tafsilin yadda al'amarin ya kasance ba sani ko mun fahimta ba to sannan kuma na an ce walan masu qita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu kaga sun gane cewa sun bata kahin ma annabi Musa ya dawo muna ganewa ko to da haka ne zaka hada ayoyin ka samu kadan ƙara wani bayani aya ta gaba tana bayan waɗannan ayoyi ita ce aya ta 150 cip cip a cikin wato suratu al'araf Allah ce to walan ma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa Mala Abdullahi ghadbana me ya ghadbana to asifan wa a wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf eh asafa ya asafa in ka ce asif a al'asafu ya al'asafu nadama to cikin nadama babu bakin ciki to yin sa an kawo gabbara asifa ga mu yi nisa ta akidi ne saboda an baka hushin ya kai hushi an gane ko yawwa wannan na farko ce ne to wannan ya nuna ashe annabawa suna yin hushi amma annabi Musa nan yayi hushi ne saboda an saba ma Allah qala bi isma khalaftumuni min ba'di annabi Musa ce tir da kun ka saba mini bayana kidan bayan na tafi a ajiltum amra rabbikum yanzu kun yi gaugawa daga al'amarin ubangijinku kidan gaugawa barin al'amarin ubangijinku nan shine malaman lugha sun kace mai do hankalinka nan fi'ili mai mai ta'addi ana iya maida shi bai ta'addi in an ka gada ma saboda wasu dalilai hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna wasu malamai suka ce hal yastawi al'alimuna wa ghayru al'alimin nan urida bihi faqat mujarradu sifa kenan mai ta'addi ana iya maida shi lazimi a wani lokaci ko da ba ko ko a maida ba a dace ta koma ta lazimi wanda su malamai suka ce hal yastawi alladhina ya'lamuna al'ilm ko al-masail wal ladina la ya'lamuna al-masail sun ka kaddara mun gane ko wani lokaci kuma fi'ili wanda yake lazimi bai da bai da maf'uli in an ka gada ma kawai sai a ƙetara shi zuwa ga maf'uli to ga ƙa'ira ta a ajiltum amra rabbikum asalin shi a ajiltum an amri rabbikum don can cikin tsaha cewa ma a ajalaka an ƙaunika ya musa kenan kun yi gaugawa daga barin al'amarin ubangijinku domin an tufidul mujawaza ƙetarewa kenan wa alqal alwaha Allah ce annabi Musa jefar da alluna at-taura wa akhadha bi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa yana jin sa an gane ko yawa to anan abin da kamata mu gane nan an ce ya rike kan dan uwansa wasu malamai suna ganin ba wai kansa ɗaya rika ba sai da hada da gemi don ya ce qala ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ka ji biyu kenan sannan wannan yake nuna ma abinda malamai suka kawo koma ya tabbata a cikin hadisi a cikin mustadrak da Imam al-Hakim laysa al-khabaru kal muayana labari bai zama to kan miwa kamar abinda mutum yake gani da idonsa mu maido hankalin mu da kyau da anan dibo da annabi Musa ya dawo can cikin qaha Allah ya bada labarin kahin ma annabi Musa ya zo yana da labarin abin da ya faru don Allah ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala asari وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا kaga ashe tun da can yana da labari kahin yazo to anan abin da kamata mu gane me yasa annabi Musa sai da yazo ne yaga suna bautawa alqal alwahyi jefar da allunan at-taura saboda ya gani idon shi tare da cewa bai shakka labarin Allah muna gane ko shi yasa ido suna da tasiri kwarai da gaske an gane ko ya ce to kalab na umma ya ce ya kai dan dan dan uwana ya kai dan dan uwa kaga sai danganta zuwa ga uwa sun kace bai ce yabna abi ba saboda wai tausayin uwa yafi tausayin uba yawa ko ba haka nan bane wannan ana zancen galibi al'atifa ma'ana mace ta hai atifa bisa ga mi eh ko da Hausa kaji an ce wancan dan uba da ko da ba uba guda a ce mutum kenan kai hasara ga yan uba su gani to kenan wa na makiya kenan eh duk da yake wannan mustala bai dace a yi amfani da shi ba a ce dan uba dan dai kawai abubuwa ne sun rige sun yaɗu cikin al'umma amma wata suke cewa al-aqarib al-ramamiya al-aqarib aqarib da ainun nan na farko da alhamza ne al-aqarib na biyu da ainun aqarib kuna mu jami'in da aqrabu wai yadda kuna mu suka cizo mutu haka na yawanci suka yi an gane ko ana samun yan uwa da adda irin wannan kuma duniya dama ba a zama lahiya sha'ir ya ce luhumuhum lahmi wa hum ya'kulunaha naman su shi an nama na mana jini guda muke amma suna cin nama na yace wa madahiyatul mar'i illa aqaribu babu wanda ke tura wa mutum musiba dahiya kenan masu cutar da mutum ko musibar dan adam ba ta zo mai sai daga yan uwan shi ana samu kuma ana samun mataimaka cikin yan uwa ko ba ka dan bane to da haka dai wannan bai dace a wannan mu shi daga cikin kamar amsalo din da ba a so su طرفا ɗaya daga cikin shu'ara na jahiliya ce wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala al mar'i min waqa'i al husam al muhannaji yace zulmu zawil qurba zalunci na ɗan uwa ashaddu madadatan shi yake tsananin ciyo ko zafi ko kuna ga zuciya inji malaman zauri ala al mar'i ga mutum min waqa'i al husam al muhannaji daga saran na takobi al husam takobi al muhannaji wanda an kai da ƙarhe na ƙasar hindu inda yake da shi ne muhannadi alaran ba ba hindu aka biyu ba ƙalab na umar inda alƙawar mustadafu ne ya ce ‘yan uwana ya kai ɗan ɗan uwa inda alƙawar tabbas mutane istadafu ne sun raunar da ni ko wa kaɗu ya ƙasar ne sun yi kusa su kashe ne tun da sun sa annabi haruna bai da ƙarfi zuciya irin annabi musa dama akwai wanda ake tsoro a gida akwai wanda ba a tsoro da dawo wanda ake tsoro ya daga shi kenan sai a yi sallah a a yi wasan sallah ya ce tufala tu shimit biyal ada'a kada ka sa makiya su yi dariyan mu wala ta ji alnima alƙawmin zalimin kakka sanya ni daga cikin mutane azzalumai an gane ko a cikin nau'uka na qira'at anan muna da qala yabna umma imam ibnu amir ad-dimashqi da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf an gane ko al-kufi da imamu shu'ba shi kuma rawi ne na asim al-kufi sun karanta yabna ummi an gane ko yabna um wato yabna ummi kenan sauran kuma sun karanta yabna umma to menene bambancin su sai malamai suke cewa idan aka duba kamar waɗanda sun ka karanta yabna ummi su a wajen malaman basra wannan kasara kasaratu bai na'inci ba ta iya rabi ba ce an gane ko sun ka ce domin asalin shi li'ajir ya ilmutakallim ya ilmutakallim tun da asalin shi yabna ummi yabna ummi to dama ai ummu tana bukatar kasra to ya un kuma da ta zo kasra za a yi sai suka ce to wannan kasratu bina'inci ba wai kasratu i'rabin bace sannan kuma kiran wajen kufi ne sai zama to tana zuwa kasra ta i'rabi tunda akwai ya'un shin ya'un kasarar ta ya'un in ce ko ta mimun ce shi yasa suke zancen kasarar tubina ko ba kasarar tubina in bace sannan an karanta yabna umma kamar yadda mun ka kawo ina fata an fahimce ni yabna umma to shi ne waɗansu malamai suka ce to shi yabna umma din nan yadda za a ɗauka shi tun da ya kamata a ce yabna ummi wato sai da manto fatha ce ta tarkibi ya an ce tarkibi dama akwai abubuwan da wani lokaci ba su ɗauka i'rabi sai a yi tarkibinsu kamar hamsata ashara ra'aitu hamsata ashara nazartu ila hamsata ashara marartu bi 15 baka cewa abin nan sai da munto abin nan yu'rabu ala at-tarkib an gari ko ko wani suna cewa fathul juz'ain kina asalin shi yabna umma asalin shi yabna ummi ne mun gane ko yawwa su sai suka ce a kawai murakkab ne yabna umma sai zama to an yi tarkibin shi amma malaman kufa sun tafi cewa shi ibnu kawai mudafun ne li ummi an gane ko to sannan kuma ita ko an kai idafarta yabna um yabna ummi ne an gane ko sai an kamar da alif ta koma ya'un ta koma alif takhfifan yabna umma an gane ko yawwa yabna umma sai an ka shafe ta yabna umma asalin shi yabna ummi ne sai an ka ce yabna umma an ka bai da ya'un ta koma alif sai an ka ce yabna umma a waccan kira'a shi ko yabna ummi waɗancan sun karanta da shi ko ya zamanto yabna ummi ne harakatu i'rabin ne ko kuma zamantowa a haraka ce ba ta wato i'rabi ba domin ita ya'un din wato kasra ta mimun ta bace ne ciki saboda ya'un ba sani ko mun fahimta ba kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi da al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi an gane ko da sauran littattafan tafsiri ba dole ba sai wannan to abu na ƙarshe wanda za mu kawo a ƙarƙashin wannan shine cewa yana daga cikin abin da ake kira kafin a yi hukumci labudda an tashtami a shurut wa min wa tantafil mawani'a kullum inda ka hukunci ka tabbatar da wannan idan mutum ya ɗauki alƙur'ani ya jifa da shi me ya hukunci sa mutum ya ɗauki ƙur'ani ya jifa da shi arama sai mu duba mu gani a zahiri dai kafirci ne wannan aikin amma ba duk mutumin da ya aikata aikin kafirci ba ke kafiri tana yiwa shi bible an ka rubuta sai aza bible ce an gane ko to duk da ke bible din ma bai dace a jiwa da ita tunda cikin sashen cikin ta ba a rasa magana Allah amma misali a rubuta dai sunan wani libur na wanda magana wani katon kaddara ta sai jiwa da shi an ka ce wani lahiya qur'ani kake ce a'a saman bangon shi wani littafi an ka rubuta kaga ya jahilta ba za a kafirtar da shi mun gane ko ko ko mutumin da misali ya jiwa da alkur'ani ko da an ka zo kabano sai an ka ci kai da kabano na ya kumciki gidan mahaukata likitan mahaukata to don ka kafirtar da mahaukaci ni ka yi ko ko yaro ya dan shekara biyar bai balaga ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to duka irin waɗannan abubuwan suna sawar ba a tabbatar da hukunci akan mutum ana ganin ana cewa al'aqlu da albulugu wani lokaci kaga an kara da al'islamu ko ba ka dan bane to sannan kuma to in kahi da yiwuwar ƙur'ani ba ya hukunci su yi magana a larama to yanzu ya zamu dishi mala abdullahi kafin ya yiwuwar ƙur'ani ya kafinta e to biya hukunci kenan yanzu ya zamu yi ko babu hukunci mutum to a haɗe shi mana ma'ana ya ƙara ga wurta cikin kafirci zaka ci sun mala na hannu alamu bin lazi na hum a wulabi hasili ya ai wutan ma mataki da zaki ci to a nan dai almuhimmu ƙarƙashin waɗannan ayoyi annabi musa ya karɓo magana allah kuma ya tabbatar da magana allah ce kuma ya jihuwa da magana allah kuma shi daga cikin ulul azumi minar rusul amma allah bai kama shi ba mi yasa saboda hushin da ya yi na farko don Allah ya yi na biyu kuma annabi Musa lokacin da ya yi hushin ya kai inda bai iya controlling din kansa ba sani kuma fahimta ba shi yasa in mutum ya kai inda bai iya controlling din kansa saboda farin ciki cikin hadisin nan na sahih muslim wanda manzo Allah yake cewa Allah ya fi farin ciki da tuban bawa fiye da shi bawa yake farin ciki da tuba fiye da yadda za a ce mutum yana kwance a cikin daji tagosa ta kubci yana abincin shi da komai yana nan ya neman taimaka ya kasa har ya dangana ya zo ya kwanta karshen wani ice ya kwanta yana jiran mutuwa ko da yake tashi sai iske dabba tsaye da abincin shi da komai ya tashi ya dauka sai ya tashi ya ma Allah godiya ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace akhta min shiddatil farah ya yi kuskure ta fuskar saboda tsanin farin ashe in farin ciki yawa kana iya zama baka sa abin da haka yi ba to haka ghadab shi yasa ma an ka hana mutum ya hukunci yana cin yana cin hushi saboda yana cin hushi bai san irin hukuncin da zai yi ba an gane ko ana bada labarin wani alkali sun yi wutar taya da shi da mata sai da gida an gane ko an yi an yi hande oba ko da ya to ya zama na shi na abin da shi na huki sai wata mace ta kawo kara mijinta ya mare ta ka kawo kara wajen alkali sai ce an mari banza ce wani abdullahi ya ce an mari banza saboda lokacin sama yi muna gane ko to haka mutumin da ya sha giya in ya kai inda bai san abin da yake yi ba duk abin da ya faɗa ba a abin gada shi amma in giya mayan da ta sashe na ibon mata abubuwa to nan duk abin da ya faɗa yana kama shi da wannan ne zaka ji wasu malamai sun ce dan giya sakin shi bai yi ba wasu musu ce sakin shi yayi a in ya kai inda bai san abin da yake yi ba ko ya sake mata ta yi so dubu ɗari sakin bai yi ba tun da babu hankali tare da shi akwai abubuwan da suke sa hankali da adam ya bushe bai aiki mun gane wannan da kyau to kaga annabi Musa saboda hushin da yayi ya kai inda bai iya controlling din kansa shi sa Allah bai kama shi ba Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin irin da cewa alluna at-taura waɗansu malamai sun ce alluna at-taura sun kai mun gane ko lokacin da ya jifa da su ya ce to babu wani dalili ya tabbatar da wannan amma masu tahqiqin littafin sa al-abdun namir ɗaliban sa ne ko ɗaliban ɗaliban sa ma Khalid bin Usman sabt cikin tahqiqi sun kace a'a akwai nafsi hadisi cikin al-mustadrak ina ganin ban manta ba Imam al-Hakim ya tabbatar da alluna sun kariri ba sani ko mun fahimta ba to ka gani duk yadda malami yake da ilimi wata rana tana yashi manta ko ya kuskure li kulli jawadin kabwa ko wani ingarman doki shine jawad nan ba mai yawan kyauta ba a cikin kabwa yana da kabwa wato shi shine wato tuntubi haka irin wannan ba su rage ma malami kimar sa ko ilimin sa mun gari ko yawwa dalili kuma Allah bai kama annabi Musa ba sai Allah ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwa lokacin da kushi sakata nan isti'ara ce makaniya dama asalin isti'ara tashbihun ne an ka shahide daga cikin arkanihi to asalin abin da yake sukuti ne ni al-insan dan adam hudifa al-insan wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa sukut isti'ara makaniya kai kokari an rama ka sama al-balaghatul wadiha duk ka'idodin da nata ka harnace suka gane su ba wai ka harnace su ba ka gane su ka sai da aka aiki da su kana tsakan magana sai ka dauko ta ka'ida ta balaga eh sai kai bayani mun gane ko yawwa kaji Allah ce walamma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwah sai Allah ce ni wa fi nuskhatiha kaga wani lokaci Allah ya kira ta nuskha saboda abu na wanda an rubuta wani lokaci ya kira ta alluna saboda akan alluna take rubuci wani lokaci ya kira ta alkitab saboda littafi ne maktubun da an rubuta shi ban sai ko an fahimta ba dan haka duk at-taura ita ne ta din ba wai alwahu daban ba nusakh daban a taura daban ba gigita ta yi mutum da gari ba sai sha'aza wasu abubuwa ne daban-daban so daga dukkan alamu ne ya kamata mudakanta lokaci ya bada halinsa abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh